نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتا شاءك وتا رجب شكرة تدو ديا da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine dace da sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna darasi na goma sha uku a cikin tafsirin suratul araf da muke gabatarwa nan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam da ke sabuwar gandu a birnin kano a yau da ce muku allah madaukin sarki za mu dora ne akan aya ta ɗari da arba'in da biyu faɗinsa Allah madaukin sarki wa wa'adina Musa na laila har yanzu dai muna cikin kisa na Musa ba mu kammala ba alarama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين Allah madaukin sarki yake cewa wa wa'adina Musa salasina lailatan mun yi wa annabi Musa wato wa'adi na kwana talatin shine watan zulkida ga baki ɗayansa wa atmamna ha bi ashirin sai muka cikanta masa da kwana goma a cikin watan zulhijja kun ga shine aka samu um, kwana talatin wata guda a kwaro kwana goma a cikin watan zulhajji shine zai baka kwana arba'in kenan fatamma miqatu rabbihi arba'ina laila sai zamanto miqatin ubangijinsa lokacin da ubangijinsa ya kira shi ya gana da shi su tattauna da shi ko ya je gurin ubangiji tabaraka ta'ala ya bashi at-taura a tsawon kwana arba'in ne shine fatamma miqatu rabbihi arba'ina laila tafiyar da ya bar banu isra'ila ya je dan ya karɓo saƙo daga ubangijinsa sai ya zamanto kwana arba'in ne daidai wa qala musa li akhihi harun akhlifni fi qaumi yayin da musa zai tafi sai ya ce wa dan uwansa haruna ukhlifni fi qaumi ka tsaya mun ka maye mun ka yi mun gadin mutane na ko ka kula mun da jama'ata ka ci gaba da yi musu da'awa kamar yadda nake musu da fadakar da su kamar yadda nake wato fadakar da su kalmar ukhlifni tana nufin kun khalifati fi qaumi ka zamanto kai ne halifa na a cikin mutane na ya kai Musa ya kai Harun wa aslih kai kokari ka gyara halin su ka gyara halin su bi hamlika iyahum ala ta'atillah ta yanda zaka rinka daukan su su bi Allah tabaraka wa ta'ala arrifqu bihim ka sauƙaƙa musu ka tausasa musu wa lisani ilaihim ka kuma yi musu isani ka faranta musu wala tattabi sabilal mufsidin kada ka bi hanyar wato mabarnata yani la tuti man asalla kada ka rinka da'a ga wanda ya saba wa Allah wala tuwafiqhu ala amrihi kuma duk wanda zai saba wa bangiji kada ka yi muwafaka da shi kai tarayya da shi akan lamarinsa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi alkawari wa banu Isra'ila a lokacin suna Masar cewa idan Allah ya taimake mu ya halakar da wannan abokin gaba Fir'auna za mu zo muku da littafi wanda yake akwai bayani na gaskiya da shari'a zai zo muku da alheri shine littafin attaura mu ɗora ku akan hanya ta kwarai da za ku ji daɗi a duniya kuma ku samu alheri a lahira shine annabi Musa ya roki Allah tabaraka ta'ala ya saukar masa da littafi a bashi wani constitution da zai rayu da shi ya ci gaba da jagorantar mutanensa to a ciki malamin tafsiri suka ce Allah ya umarci annabi Musa ya ce yayi azumi na kwana talatin ya je azumi don neman samun fada da neman samun wuri da matsayi a wajen ubangiji ya yi kwana talatin yana azumi yana roƙon ubangiji to yanzu abin da muke ciki shine Allah ya bamu labari annan Musa ya tafi karɓo sako wajen shi ko ko ba ka bane kuma ga adadin kwanakin an gaya mana to aran sai mai Allah kuma ya ce ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين to ga annabi Musa ya zo mikatin ubangijinsa ya zo ganawa da ubangiji sai ya fara neman wani abu da farko shine Allah ya ce walamma jaa Musa limiqatina yayin da Musa ya zo wato lokacin nan da muka rubuta masa na ya zo ya same mu mu yi magana da shi in ji Allah to gashi ya zo aka ta annan Musa ya yi wanka ya tsaftace jikinsa ha ya tsaftace kayansa saboda zai gana da Ubangiji wannan abun ya faru ne a turu sina turu sina da can Allah ce tambutu bidduhni wasu bagin lil'akilin والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور turi sina wannan dutse na sina yana nan har yanzu dutse ne mai tsawo ba za ka taba tsammanin dan adam ya hoshi ba dan uwa da muke abunan da su ta facebook baran can da na yi tafiya na je masar na ce bari da in kai ziyara wurin yana tsakanin ƙarshen masar da da isra'ila boda su da isra'il su ana ta rikici yanzu gurin da yahudawa sun ce nasu ne musulmi sun ce nasu ne idan kawo dare ya yi can kawo saman dutsen kana hango wutar isra'il ina jin wato mun kai kusan awa hudu muna hawa dutsen nan awa hudu tafiya ake tafiya ake tafiya kewaye dama baya hawa a haka ganin su zaka yanda ka san ya haɗu da sama yawa ni dai da na zo gaskiya da ba dan kar mutu a ce mutum ya gaza ba da sai mutum ya kwana amma na ce kawai inda mutum dan adam yana hawa ni ma sai na hau da ɗalibai muka je yan azhar yan masar yan ina ne akar makalla ba za ka iya hawa ba kakura na ce ai ni da kuke gani na nan wato na fi da yawa a cikin ku kuma hakan aka yi na zubar da wasu a hanya mahallu shahid wato kai malam annaba sun sha wahala wato mun fi awa hudu muna hawa dutsen nan definitely awa hudu ji za ka yi kafarka kamar ba a jikinka take ba taka taka taka ko muna tafiya da yahudawa su ma suna tafiya akwai wani bai yahudan da muna tafiya da shi da shi da wasu da wata mace suna tafiya suna jin cewa wurin su nemuwa muna jin wurin mu ne idan ka je can karshe wajen dutsen a inda Allah ya gana da shi anan Musa din sai aka je aka yi coci a wurin wallahi mala musulmi ma kuma suka yi masallaci a wurin har ramin har ramin bayan kan dutsen kololuwa sai kuma gashi rami har yanzu wurin yana nan amma fa tsawon wurin ya isa to idan ka so sauka kawai sai ka wajen awa uku kana saukowa shi ma dan alfarmar gangarowa kake to ka ce yanzu wannan gurin annan Musa sai da ya haushi ai ya sha wahala wai yanzu ma fa dan zamani ya zo an dan yi hanya haka wasu dama ma ba su hawa ma sai da raƙumi suke hawa akwai wanda sun kasa sauka kafa ta riƙe da sauransu wallahi malam zaka tausaya annabi Musa kwarai da gaske kamar dutsen nan ne ai a kogon hira da da ake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga shi ma yana nan a Makka shi ma mun je lokacin muna jami'a muka kai ziyara wurin shi ma awanni ake ana hawansa shi kuma daga kansa in kawo zaka hango ɗakin kaba shi ma so kawai zaka ga annabawa al'amarin da suka yi na rayuwa ba sauki a ciki ba sauki babu wani abin da zan ce ma a garin nan dutsen nan tsawon su yayi daidai ba zai yiwu ma ka gan haka dole sai ka yi haka in ka haka ma sai ka sun kuya ƙasa hular kamar za ta faɗi rana a gaban mu rana ta fito da muka ga rana tana fitowa sai da muka tsorata saboda girmanta kai ka ce ga ta a gaban ka take fitowa katuwa wurin yana da mugun tsawo mala to can ya je Allah ubangiji ya gana da shi ya ce ya je can ya tsaftace jikinsa ya fesa turare ya tafi wannan turi sina din yana zuwa sai ce qala rabbi yace walamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya masa magana wa kallamahu rabbuhu duk annabawan Allah duk manzannin Allah annabi Musa ne kaɗai ya samu wannan alfarma da wannan matsayi ta Allah ya yi magana da shi shi ne ake ce da shi ya Musa kalimullah Musa wanda Allah ya magana da shi shi ne can Allah ya faɗa ce wa kallamallahu Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana in yace wa kallama Allah Musa ma kadai ya isa amma sai ce takliman ya fai magana da shi hakikanin magana kenan bayan Allah ya magana da nan Musa ba gane ya yi magana da shi ba ko an fahimci ko ya yi magana da shi yanzu ina magana da ku ba kuna ji na ba to haka fa Allah ya magana da annabi Musa yana faɗa yana jin abin da Allah yake faɗa Allahu akbar ko annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar mala'ika Jibril Allah yake magana shi ka duba wannan daraja da matsayi da ya samu amma dan adam qala rabbi arini anzur ilaik Musa bayan ya ji magana ubangiji ya ce ya Allah ina so in ganka eh to ai ya zance abu na gaba shine ya Allah ina so zan yi magana zan ganka قال ربي أرني أنظر إليك إمام الزجاج يا فلاتي تقدير زنتشين يا ربي أرني نفسك أنظر إليك يا الله ننام كنك أنغنك منا أبلانا بس يتي ما أنا سأعطني أنظر إليك يا الله بني أبن دزن سامو دامر غننك wani zai iya cewa to yaya annabi Musa zai ce yana so ya ga Allah alhali kuma ya san cewa ba a ganin Allah a duniya la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir ido baya ganin ubangiji shi yake riskan dukkan ido ko dukkan gannai ba su ganin ubangiji gani na kewayewa gaba daya su ga Allah gaba ɗayansa su kewaye Allah da gani la wa huwa yudrikul absar Allah shine yake riske yake kuma idrakin dukkan ganne duk abin da yake gani a duniya Allah yana ganin sadaka da waje wa huwa latiful khabir to ya aka yi Allah ya ce ba a ganin sa shi kuma Musa ya ce zai ga Allah malamai suka ce wallahi shauki ne ya dauke shi shauki ya ji magana ubangiji sai ya ce ya Allah an ganka mana سأل الرب أن ينظر إليه ظنا منه أن الله يرى في الدنيا يا روكي وبنجي هنا سوي ganshi saboda yana zaton ana ganin Allah a duniya qala sai Allah ce lan tarani a nan duniya dai ba za ka ganni ba ya Musa Allahu akbar mana baka isa ka ganni ba a duniya ba za ka ganni ba amma a lahira za a ganni sai ya ce ya ilahi ya ubangiji na ya ce samitu kalamaka fashtaktu ila nazari ilaik na ji zancenka sai na shauƙin ina so in ganka ya ce malaman tafsir suka ce tsabar son ya ga shauƙin ubangiji bege ha bege yana rawar jiki ya ce ya Allah in ganka mana Allah ya ce ba a gani na ba za ka ganda ba wannan landin a duniya ne ba za a gan shi ba amma a lahira za a gan shi saboda Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin ran tashi alkiyama suna cikin dausayi da ni'ima suna kuma kallon ubangijinsu za su ga ubangijinsu amma yan bid'a sai suka ce a a ila rabbiha muntazira eh wai wai ba a ganin Allah su har a lahira ma ba za a ga Allah ba manzo Allah ce innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara ليلة البدر لا تضامون في رؤيته صلى الله عليه وسلم يقول والله ذاك قا أبنجد كرانا تاشي القيامة عيانا ido da ido kiru da muzu ganin annabin tsofuwa la tudammuna fi ru'yatihi ba za ku turere ni ba wajen ganin Allah kama tarawna al-qamar kamar yadda kuke ganin wata lailatul badr a daren da yake da haske lokacin da wata yake da haske yana tsakiya ana turare ne wajen ganin shi to haka za a ga Allah ba wanda zai ture wani insha Allah يراه المؤمنون بغير كيف ولا تشبيه وضرب من مثال مؤمنين ذا سقى الله مؤمنين ذا سقى الله كنا ما قوة كنا الله با يراه المؤمنون بغير كيف ولا تشبيه ba za a iya kaifa shi ba kef kaifa shi a gan shi a ce ga yadda yake ba zai yi ba za dai a gan shi amma da an gama ganin sa ba isa kuma a tuno ya yake ba wala tashbih ba za a ce yayi kama da kaza yayi kama da kaza ba wa darbin min misali kuma Allah ba a buga misali da shi wai bayan an gama ganin shi yana daga cikin abin da Allah zai karrama mumini a kiyama shine su ga Allah so mumini za su gan shi insha Allah sanarar rab to amma Allah ya ce ba za ka gani ba walakin zur ilal jabal duba wannan dutsen duba wannan dutsen aka ce shine a'zamu jabal bi madyan wannan dutsen ana ce da shi zabir Allah ya ce wancan dutsen zaka duba unzur ilal jabal duba wancan katan dutsen tafkeken dutsen فإن استقر مكانه فسوف تراني idan ka duba wannan dutsen ka gan shi yadda yake a wurinsa bai rididdige ba bai canja yanayi ba bai komai ba to za ka gani ya musa in dai ka ga dutsen nan to za ka gani in ko ba ga dutsen nan ba to ba za ka gani ba aka ce lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya ce wa Musa undur ila jabal kalli wancan dutsen in ka gan shi za ka gani aka ce shedan ya shiga cikin wani yanayi shaidan ya shiga cikin wani yanayi na damuwa don me Allah zai nuna wa zai nuna wa zai nuna wa kansa annabi Musa don me li'annahu aduwwul anbiya wa kadhalika aduwwul mu'minin as-salihin makiyin annabawa ne kuma kuma makiyin bayin Allah ne na kwarai idan ka ga wannan dutsen to za ka gani annabi musa ya duba dutse ashe duba dutsen nan ke da wahala allah tabaraka wa ta'ala ya yi tajalli ne a jikin dutsen kamar ya yi tajalli haskensa aka ce haskensa ya saki hasken ubangiji din aka saki bai wuce kafar allura ba kafar allura hasken allah din ba wai allah ba haskensa bai wuce kafar allura ba ita aka dan dosana ta a jikin wannan tafkeken dutsen shine fadlan ma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da ubangiji hasken ubangiji yayi tajalli ga wannan dutse me tajalli ya bayyana zahara kenan a wannan dutse ja'alahu dakkan ya nikirkir ya wato ya rididdige dutsen ya nika shine dakkan hasken kawai yana diga ko yana dasuwa a cikin wannan dutse fa sai dutse ya zama gari ba Allahu akbar ya rijijjike gaba daya Musa yana leƙawa Allah ya dan sako haskensa iya kafar allura suka haɗu da dutsen hasken nan yana sauka kan dutsen nan dutse ya rididdige ya zama gari gari ai sai annan Musa ya faɗi ya suma wa kharra Musa sa'iqa ya faɗi yana sumamme makshiyan alai ya suma ya faɗi imamu katada ya ce mayitan ya kusa ya mutu ma wasu malamai suna faɗa cewa ranar alhamis ya faɗi washe gari juma kuma aka bashi attaura kuma wannan ranar shine cikatan rana ranar sallah kenan tunda dama an yayi kwana talatin a ina zulqa'da kwana goma a zulhajji goma ga zulhajji ba shine ranar sallah ba to wannan abun ya faru ranar alhamis washe gari juma'a a ranar sallah rana aka bashi attaura aka ce kuma ya tashi ya koma wajen mutanensa wannan malamai ne suke faɗa yana buƙatar isnadi ingantacce kafin a tabbatar da shi falamma afaqa yayin da Musa ya farka daga wannan suma nasa ya dawo hayyacinsa cikin hankalinsa qala subhanaka tubtu ilaik sai ya ce ya ubangiji tsarki ya tabbata gare ka na tuba na tuba gare ka daga yau ba zan sake roƙonka zan ganka ba wa ana awwalul mu'minina a duk duniya ma ni ne na farkon mu'mine masu imani da kai ba wanda ya fi ni yaqini yau na yadda kai Allah ne kuma na yadda ka isa abauta maka tabaraka wa ta'ala kuma na yadda bi annaka la tura fi dunya lalle ba za a ganka a duniya ba kuma ni ne na farkon cikin wanda suka yi imani da kai a banu Isra'ila gabaki daya jama'a ba a ganin Allah a duniya a duniya ba a ganin Allah duk wanda ya ce maka ya ga Allah yayi ƙarya manzo Allah kansa Abu Dharr Ghifari ya tambaye shi ce ya Rasulullahi kaga Allah yace ban ganshi ba nurun anna ara haske ne ya zan yi in ganshi haske ya hana in ganshi nana Aisha ta ce duk wanda ya ce muku manzon Allah ya ga Allah faqad azama ala Allah al-firya ya kirkiri babbar ƙarya ya danganta wa Allah annabi bai ga Allah ba manzo Allah bai ga Allah ba so duk yabo duk bege da za a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a yi masa begen da da ya tabbata a sunna a faɗa abin da ya tabbata kada a yi ƙarya yawa a ce ya ga Allah da sauransu to ba ma shi ba yanzu wasu ma shehunne da suka nuna ma su yanzu cewa suke ai sun game da Allah sun haɗe su ya ba su mu ma nan an samu wasu ai wani ba ya ce suna wasiƙa da Allah ba ko ba haka bane ba mu ma nan garin an faɗa ai ko rubuta masa ana rubuta masa wasiƙa a rubuto a bashi a kai masa kuma Allah ya rufulayi Allah ya ganar da mu ya raba mu da bata da taɓewa to arama mai Allah ya ce bayan wannan kuma قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ينزع باش ساقوكم زيت في دعوة قال يا موسى الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس نازع بك اصطفى اختيار Allah ce ni na zaɓe ka akan mutane ga baki ɗaya. A kirar Ibn Kasir da Abu Amr inniya mai kwan inni da fatuliya inniya an gane ko? Yawwa. Na zaɓe ka akan mutane birisalati na turo ka da saƙona shine risala aike na tauhidi kenan. wa bi kalami sannan na zaɓe ka na yi magana da kai ya Musa ban yi magana da kowa ba da kai na yi magana ya Musa to fa khudh ma ataituka ka riƙe abin da na baka ya Musa riƙe a taura ɗin nan kenan ga a tauran an bashi kun san zamu ita a taura dare ɗaya aka saukar da ita lokaci ɗaya ba kamar qur'ani bane sai da aka shekara 23 a taura dare ɗaya Allah ya nade sai lunkune da aka bawa jibrilu aka ce bashi a ji a kiyaye Allah Allah ba da nasara a ji a dawa a ji a karanta mutane shi ne ai kafirai suke cewa manzan Allah laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidatan kadhalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila wai ana yawa manzan Allah wai shagube wai me yasa kai ma ba saukan muku da qur'anin jumla wahida ba a dunkule lokaci guda Allah ce kazalika kamar haka muka ga dama muka saukar da shi a rarrabe linusabbita bihi fuadaka dan mu tabbatar da zuciyarka warattalnahu tartila muka karanta maka shi karantawa so fa khudh ma ataituka fa khudh ma ataituka ai fa khudh ma a'taituka ataituka bi ma'ana a'taituka waznan wa ma'nan wa kun min ash-shakirin kuma ka zamanto cikin masu yi wa Allah godiya ya kai Musa a bisa ni'imomin ubangiji to bayan nan me Allah ya ce masa وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
wa katabna lahu fil alwaha mun rubuta masa a jikin alluna akwai alluna da aka bashi kafin attaura kamar da imamu ibnu kasir ya faɗa cikin tafsirin sa yace yace sai da Allah ya fara bashi alluna din allodi da ka sani aka rubuta masa awamirullah dokoki kamar yadda ake rubuta qur'ani a cikin allo to mun bashi alwah aka ce waɗannan alluna wato wato wato daga bishiyar aljanna itacen bishiyar aljanna su aka sara aka sassaka aka ba mala'iku aka rubuta wa annan Musa alayhi salatu wassalam aka ce mai ga dokokin Allah min kulli shay'in mun rubuta masa komai a cikin waɗannan alluna wa mau'izatan ga wa'azi a ciki wa tafsilan li kulli shay kuma bayani dalla dalla na komai a daina kaza a bar kaza a yi aiki da kaza a yi aiki da kaza a hannu da kaza wa wamil dai wan nawahi shine wa mau'izatan wa tafsilan li kulli shay fakhudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka rike wannan alluna da muka baka da ƙarfi kuma ka umarci mutanenka su yi riko da abin da yafi komai kyau a ciki wa'azuzzuka da aka yi ta muku a ciki tazakir wa tahzir firgitarwa da tsoratarwa da abin da zai jawo fushin Ubangiji, ku yi ƙoƙari, ku yi riko da abin da Allah ya hana ku, ku hannu a kansa, ku yi riko da abin da Allah ya umarce ku yi riko da shi. Menene bi ahsani ha Abdullahi dan Abbas ya ce abin da Allah ya halatta a ciki ku halatta, abin da Allah ya haramta a ciki ku haramta, kuma ku misaltu da abin da yake ciki. wasu na cewa biya sani ha bi husni ha ake nufi kyawawan maganganu da ke ciki ba wai cewa akwai abin da bai da kyau ba ake nufi ba yace saurikum daral fasiqin da sannu zan nuna muku gida na fasikai makomar fasikai azzalumai jahannama kenan waɗanda suka kauce wa dokar ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah kuma zai ɗau mataki a kansu to sai me kuma yace malam سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين sai Allah ya kafa wata doka wadda tana da ban tsoro kwarai da gaske yace sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqqi waɗanda suke allazi ne takabbaruna fil ardi bighairi alhaq masu girman kai a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba sa asrifu an ayati to zan hana su fahimtan ayoyina girman kai yana hana mutum ya samu ilimi malam kisa malamai suka ce kowa ma zai samu ilimi amma banda mutakabbiri duk wanda ya nuna isa ya nuna fadin rai ya nuna dagawa ya nuna cewa shi wani ne wallahi ba zai samu ainihin wato karatu ba kuma shekaru ba su hana mutum neman ilimi dadewa a duniya baya hana mutum neman ilimi mai wayo mai dabara yana tsufa yana da zurfafa a karatu to sai ga rayuwa ta yi kyau malam kaga mutum ya mutu a cikin ilimi cikin alheri a yi alhininsa a shiga cikin damuwa to jama'a duk mai girman kai to Allah zai hana shi ya fahimta shine ma'anar sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq masu girman kai a bayan kasa babu haƙƙi zan hana su wato fahimtar ayoyina za a yi musu uquba bi hirmanil hidaya a haramta musu shiriya li'inadihim lil haqqi saboda suna girman kai wa ainihin gaskiya shine falamma zagu azaga Allah qulubahum wa nuqallibu afidatan wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun falamma zagu azaga Allah qulubahum dan da suka kauce suka yi girman kai Allah ubangiji ya juyar da fuskokinsu ya juyar da zukatansu suka kasa fahimtar gaskiya Allah ya ce haka muke ta jujjuya zukatansu wa nuqallibu afidatan wa absarahum mu juyar da idansu mu juyar da zukatansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kama yadda ba su yi imani da alqur'ani nan tun farko ba girman kai da gawa suna ganin sun fi karfin ayi musu wazi su gane a'a wa yaraw kullu ayatin la yu'minu biha idan suka duk wata aya duk wata mu'jiza za su gani mutanen nan ba za su yi imani ba muna nan muna tare da su ga sunan kala kala dare da rana eh ina wani gani yake wa'azi ashe wa abin da kake ma kake wa'azi wa'azi eh wa'azi wani sauraron wa'azi wallahi a'a ka tsaya kai tunani ka gani akwai wallahi wanda waye wallahi ya fi karfin ya je zauna wai gurin wani wai saurari wa'azi abadan wallahi kuma hatta qur'ani nan albarka qur'ani nan qira'a tilawa qur'ani nan na rantse da Allah shi dai babu shi a gidansa qur'ani akwai wanda wallahi a gidansa baka taba jin qur'ani yana tashi ba ko a rediyo aka kunna zai ce kashe ballantana motarsa ballantana falansa ballantana ɗakinsa ballantana ‘ya'yansa ubbadu duniya masu bautar duniya kuram yawwa gani suke masu ƙur'ani wanda suka rungumi ƙur'ani wahalallu ne kuma wallahi masu ƙur'ani su ne masu daraja wallahi babu dan adam mai kima a duniya da Allah ya kimanta shi irin wanda Allah ba shi ƙur'ani yayi itikadi da ƙur'ani yayi imani da ƙur'ani yake aiki da ƙur'ani yake bautawa Allah Qur'ani shine constitution na musulmi to shi yasa ma Allah yake gori anan yace masu girman kai ba zan fahimtar da su ayoyina ba ashe wanda Allah ba shi Qur'ani ya fahimce shi ashe dan gatan Allah ne to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa iyyara kullu ayatin la yu'minu biha waɗannan mutane masu girman kai duk ayoyin da suka gani wallahi ba za su yi imani da shi ta ba sam وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا Allah ya ce idan sun ga hanya ta shirya shine sabilar rushdi hanyar shirya wallahi ba sa daukanta a matsayin hanya ka je masallaci a yi maka wa'azi ka yi karatu ka yi sallah ka yi azumi ka yi ibada ka bi iyaye ka yi adalci ka ci halal ka nisanci haram sabilar rushdi kenan la yattakhidu sabila su a wajen su wannan ba hanya bace ba sam sam sam sam وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا Allah ce idan suka ga hanya ta bata shine sabil al-ghay al-ghay ko mun fassara maka ghay ba ka san ghay mana bata tabewa to wannan kuma sai ga yattakhiduhu sabila hanyar bata ita ce hanya hanyar shari'a kuma ba hanya bace a wurin su zalika bi annahum kazzabu bi ayatina Allah ya ce mun yi musu wannan ne saboda sun kare ta ayoyinmu wa kanu anha ghafilin kuma sun kasance masu gafala masu rabkana ba sa tunani dangane da ayoyinmu ba sa wa'aztuwa dangane da ayoyinmu ba sa daukan izina dangane da ayoyinmu qur'ani ba abun wa'azi bane a gare su ba shine constitution din su ba it is not their priorities qur'ani baya cikin priorities nasu kwata kwata baya cikin lissafi a makaranta ko a yi ƙur'ani ko ba a yi ƙur'ani ba ba matsala ba sa yi musulmi ya zo ya buɗe private school musulmi ya buɗe private school ba darasin ƙur'ani a ciki ba ƙur'ani no no no ƙur'ani here no ƙur'ani ba ƙur'ani ina ina ba mamaki in ka je kudu ka yi makaranta ba a yi ƙur'ani ba ba mamaki amma arewa dan lokacin da ake zuwa ake karanta qur'anin kuma a gida an cinye su duk makarantun boko na private schools an ta kirkiro lesson lesson yaro ya tafi makaranta tun karfe bakwai yawa aka muke ta rikici da yaran muna ta abin nan da su da asuba karfe bakwai yaro ya tafi ba zai tashi ba sai biyu daga biyun ne ya dan ci abinci ya zo ya shiga lesson kuma na dole a yi ta lesson sai an je har karfe hudu ko hudu da rabi sannan a yi sallah in ma makarantar tana ana yin sallah sannan a zo a ta daukar su a dawo da su gida sai su dawo a gaje yaro yana zuwa sai jefar da jikarsa ya baki ga kuma dama akwai aiki an bada homework an bada assignment so wannan tsakanin magariba da isha abin da zai ce kenan haka ake ɗiban yaran ana kai su ba sauran asabar da ladi ba to wasu makarantun ma an sa lesson na dole asabar da ladi dole dole bambancin su kawai kawai kayan ake uniform ake canja kawai shi an ba da dama a iya zuwa da uniform din gida lokutan islamiyya da za a je a koya yara addini babu so yaro daman kana da iko da shi ne yana primary yana naziri yana jiniya yana dan shiga secondary ma ba lalle bane maka da'a so da ya shiga secondary shikenan yana zuwa da ya shiga jami'a shikenan a ai dan jami'a ne ai dan jami'a ko baka san dan jami'a ba yawwa dan jami'a ne ba doka a kansa wai ya zama waye to dole ka sa ka ga bata ta zo muna fatan Allah ya ganar da mu zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin me wai gafilina wai me rafkana da ayoyin Allah rashin karanta qur'ani rafkana ne da ayoyin Allah rashin haddace qur'ani rafkana ne da ayoyin Allah rashin mayar da qur'ani abin aiki da shi rafkana ne da ayoyin Allah rashin sanya ayanka a makarantun islamiya ko inda za su je su karanta qur'ani rafkana ne da ayoyin Allah kar wani ya dauka wannan karatun muna yin sa ne ga kafiran makka yawa haddana garin nan ina fata ana fahimta aikinka kuma shine zai iya qualifying din kai fitar da kai ko shigar da kai so kada mu yadda mu manta da littafin Allah kun ga sai ka ayati ayati ayati haka yake cewa ayoyi na ayoyi na wai me ayoyi shi littafin Allah na'am malam والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون kun ga ne ce sa'asrifu an ayati kun ji ayati ko sai ya sake cewa wallazina kadzabu bi ayatina kuma dude wannan ayoyin waɗanda suka karyata ayoyin mu alqur'ani kenan wa liqa'il akhirah suka ƙaryata gamuwa da Ubangiji a ranar lahira ranar ƙarshe, liƙa'ud darul akhira kenan, mau'idu sawabi wal iqabi mahaɗa talada da uquba Allah ce wanda suka ƙaryata Qur'ani, suka ƙaryata ayoyin Allah, suka ƙaryata alkiyama, habitat a'maluhum ayyukansu sun lalace, kalmar habitat ta'ani batalat aiki ya baci, wasarar ka'allam takun. kun. aikin ya zama kamar babu shi hal yujzauna illa ma kanu ya'malun yau Allah ce akwai wani abin da za mu sakayya in ba abin da suka aikata ba ai ma yujzauna illa ma kanu ya'maluna ba abin da za mu sakayya face abin da suka kasance suna aikatawa a duniya to bayan wannan kuma sai me واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين Allah madaukin sarki yana ba mu labari dangane da wato batan wanda ya banta cikin banu Isra'ila yanda suke bautar dan maraki yanzu za mu shiga kisar bautar mai dan maraki kasan dan maraki bautar bijimi wanda wani shaidanin mutum da ake ce da shi samiri ya yi musu ya kera musu shi ya halitta musu shi ya musu tsafi da kayan kwalliya da kayan ado fashakala lahum ijilan ya yi musu dan maraƙi mutum mutumi kenan gunki ya ɗebi ƙasa ya watsa a kansa shi wannan dan maraƙi da tsafi aka tashe su akan tauhidi aka dora su akan tsafi malamai suna cewa malaman tafsiri abinda suke faɗa dokin da jibrilu ya hau ya zo gurin annabi musa salatu wasalam tafin ƙasar ko ƙasar da tafin ƙafar dokin ya taka wannan samiri ya ɗiba ya sihirin da shi ya watsa wa wannan kayan kwalliya sai ya zama ɗan malaki kawai sai gashi ya zama jasadan lahu kuwar kayan kwalliya fa kayan ado a hada wannan da wannan da wannan a hada shi da yadda baka ya watsa masa kawai sai kirkice kawai sai zama dan maraki yana kuka aka ji yana karan ko yana kukan dan bijimi kun san yaushe wannan abin ya faru bayan annabi Musa ya tafi ganawa da Allah shi za mu kissa Qur'ani haka take wani lokacin a kawo maka gaba a kama baya saboda balagar Qur'ani sai an tafi kamar ka manta labarin sai a dawo da kai kuma ci ga abin da ake nufi lokacin da nan Musa ya tafi gana da Ubangiji ba ya bar wa annabi ba ya bar wa Haruna ba ya Haruna khlufni fi qaumi ko ba kan wa aslih wala tattabi sabil mufsidin can a yake ba da labari ya roƙi ubangiji Allah turo masa wadda wadda zai taimaka masa a cikin da'awarsa ko ba kamar shi annabi Musa wa akhi Harun wa afsa minni lisanan farsilhu ma iya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun qala sana shuddu adudaka bi akhika wa naj'al lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma antuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun Allah ya hada shi da da dan uwansa Annabi Harun ya taimaka masa yaya yake a gare shi to bayan ya tafi ya basu da Haruna shine wannan Samiri yayi amfani da wannan dama yayi wuf ya zo gurin almajiran Annabi Musa alayhi salatu wasalam ya musu wannan surkulle da wannan tsafi din kawai malam sai ya tayar musu da dan maraki kawai sai ya ce musu kai hada ilahukum wa ilahu Musa fa nasi ai wannan dan marakin ai shine Allah ku shine Allah annabi Musa din ma kar ku dauka wani ba wani abu bane shi Musa yake bauta gashi na kawo muku la ilaha illallah to shine Allah ce qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأعد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار شنيتي هذا إلهكم وإله موسى فنسي أولا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا أنا كنا إيه أنا ما أنا تكتن لابارا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا yanzu ba su ga wannan dan malakin baya musu magana ba bai isai shirya da su hanya ba ittakhaduhu wa kanu zalimin suka riki wannan dan malaki a wajen a wato a matsayin Allah abun bauta wa kanu zalimin suka zama azzalimai idan duk wanda zai je bauta gunki ai ya zama azzalimi ina fata ana fahimta yawwa to anan gurin sai Allah ya ce wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwa bayan annabi Musa alayhi salatu wassalam wato ya tafi ganawa da da ubangijinsa kenan ko shikenan sai suka riki min huliyihim kalmar huli wato ana nufin kayan ado kayan kwalliya da suka karba aro daga wajen mutanen fir'auna a kira'ar hamza wal kisa'i min hiliyihim a maimakon wato huliyihim bi kasrin la ha kenan a kira'ar yaqub min haliyihim ma karanta bi fathil ha ko ko ba zai zama haliyihim sai dai min haliyihim bi fathil ha'i wa kas wa sukunin lam kenan kayan kwalliya ijlan suka riki dan maraki jasadan wanda ya zama kamar gangan jiki jasadan hayyan lahaman wa dama ya zama gangan jiki malam mai nama da, da rai a jiki lahu kuwarun sai gashi yana ta kuka yanda ka san bijimi dan maraki yana kuka to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace a alam yarau annahu la yukallimuhum yanzu mutane su da suke bautan dan marakin nan kawai daga tafiyar annan Musa zai je karbo muku sako daga Allah kuka riki bujimi kuna bauta masa ba ku ga cewa baya muku magana ba wala yadim sabilan sannan kuma baya shirye da ku hanya bai shirye da su hanya bai musu magana ittakhaduhu suka riki wannan dan maraki a matsayin Allah wa kanu zalimina suka zamanto azzalimai inda suka rike shi a matsayin ilahan kanu zalimina yani kanu kafirin kenan sai suka zamanto kafirai to bayan wannan me ya faru a alaran ma ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين shikenan bayan yi musu wannan sai na dama ta same su shine walamma su kita fi aidihim larabawa sukan ce idan mutum ya yi nadama sai a ce sakata fi yadaihi wane ya yi nadama to walamma su kita fi aidihim yayin da suka yi nadama wa ra'au annahum qad dallu suka gani cewa suka fahimta cewa lalle sun bata me ya batar da su saboda sun riki dan maraki abin bauta suka ce la illam yarhamna rabbuna Allahu akbar kaga dadin imani ko daman suna kan musulmi almajiran annabi Musa ne ya tafi ganawa da ubangiji ya karbo musu sako daga Allah wani ya zo ya yaudare su ya dora su akan bautan gunki suqita fi aidihim nadimu suka yi nadama suka ce kaf la illam yarhamna rabbuna lalle idan ubangijinmu bai yi mana rahama da jin kai ba wa yaghfir lana kuma idan Allah bai gafarta mana ba lanakunan min al-khasirin lalle za mu kasance cikin waɗanda suka yi hasara kuma suka tabi ku tuna yadda Allah yake faɗa kamar yadda Allah ba da labari a wata ayar a can cikatan kisar wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalantum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم يا عندي يزو يساميسو suna bautan ɗan maraƙi ya yi nadama ya kai wa ɗan uwansa annabi haruna tukun na farmaki na magana ya ce ya harun ma mana ka izra'itahum dallu allah tattabi'ani afa asaita amri ya harun ya harun me ya hana ka yayin da kaga mutane sun bata jama'a ta sun bata Allah ta tabi'a ni me yasa baka bi ni ba ka bi ni ka je ka gaya mun mana ba sai na dawo ba aba saita amri al'amari na umarni na ka sabawa qala ibn umma yace ya kai dan dan uwana mana ya kai dangi na ya kai dan yar uwana ya kai dan ciki na ya cikin umma na la ta'khudh bi lihiyati la ta'khudh bi bi lihiyati wala bi ra'asi mana kada ka kama da zargi kaka zargi ni shine la ta tukhud bi lihiyati wala bi ra'asi inni khashishu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli ni jin tsoro na yi kana je na bi ka in ce maka za kaza ka ce na zo na raba kan banu isra'ila shi sa ban bi ka ba na ce maka kaza kaza kaza kaza annabi Musa ya zarge shi to da ya dawo ya tarar da waɗannan mutane sai yake cewa lalle ku mutane na innakum zalamtum anfusakum tabbas kun zalunci kawukanku bittikhadikum al-ijla ta yanda kuka dauki dan maraki shine Allah ku abun bauta to shikenan fatubu ila bari'ikum maza maza fatubu ila bari'ikum ai fatubu ila khaliqikum Allahu bari shine khaliq ku tuba zuwa ga Allah ku mahalicinku to yaya tuban take faqtulu anfusakum ku je ku ta kashe kawo kan shine tuban malam ka jira hama Allahu akbar mu yanzu tuba ne kurin sai mu yi alwala mu ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah su kuma aka ce ku tuba ku tuba din li yaqtul al bari minkum al mujrim wa li yaqtul al mujrim minkum al bari mai barna ya kashe mara barna mara barna ya kashe ku ta kashe kawo kan sai Allah ya ga dama an zubar an kashe da yawa daga baya Allah ya ce shikenan ya isa haka فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم wannan kuma shefa alheri a wajen ubangijinku shine dai dokar dokokinsu da namu ba iri ɗaya bane mu tuba astaghfirullah su kuma tuba duka kayi ta dukan dan uwanka sai ka kashe shi yayi ta dukan ka wanda ya fi karfi shi zai tsira idan najasa ta diga a hannun mutum ba magana ya ɗebi ruwa ya zuba ya wanke la sai dai ya samu reza ya yanke yanke yanke ya cire ya cire najasar ya jefar ya yi jinyar wata biyu wata uku gobe ya sake barin najasa ta diga nan Allah ji gan mai fuzarin kwance ko ba gaba ne ba innahu huwa tawwabur rahim lalle ubangijin ku shine shine mai mai mai karban tuba kuma mai jin kai shi yasa yazo cikin suratul taha qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana shine kamar da muka fatala alaikum al-ahadu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi yanzu ya ku mutane ubangijin ku baya muku alkawari mai kyau ba ba Allah ya ce ku yi hakuri ba ba an ce za mu kaza za mu kaza ba lokacin da na dauka kwana 40 din ne ya muku yawa ko ku da so kuke fashin ubangiji ya sauka a gare ku kuka saba wa alkawari na suka ce galu ma akhlafna maw'idaka bi malkina wala humilna walakin walakin humilna awzaran min zinatil qaum to haka annan Musa ya ta fafata da su to bari mu je malam me yace
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا yayin da uban yayin da annabi Musa ya da daga wurin ubangijinsa ila qaumihi yazo wajen mutanensa ghadbana asifan yana cikin fushi asif yana cikin wato tsananin fushi ghadban fushi asif shine shadidul ghadab shadidul ghadab shine balarabi zai ce ma al-asafi shadid mana ina cikin tsananin fushi to gashi nan ya dawo mai kun ya dawo cikin murna farin ciki ko ba ka bane ya gana da ubangiji ya taho da saƙo amma sai zo tarar da mutanen suna ta shirka qala bi sama khalaftumuni min ba'di yace tir da abin da kuka aikata bayana bayan na tafi shine bi sama khalaftumuni min ba'di ma'ana tir da abin da kuka ta aikatawa khalaftumuni kuka mai a bayana bayan na tafi kuka kama wannan abu me kun ku bauta Allah kuka kama kuna bautar dan maraki kuma a ajiltum amra rabbikum yanzu kuna rigayar umarnin Ubangijinku ne? Kalmar ajiltum, asabaktum, kuna so ku rigayi Allah ne akan umarnin shi? Ba Allah ya muku alkawarin kwana arba'in zan je in dawo ba? Shi ne kuka kasa hakuri har kuka koma aikin shirka kuna bautar ɗan maraƙi? Kafin umarnin Ubangijinku ya zo har kun yi gaggawa? Wa alkal alwa, allunan da ya taho da su sai jefar da su ya zuba su a can gefe a cikin alwahdin akwai attaura kukula akwai alluna sannan kuma akwai attauran dungurungum dinta abu guda biyu ne kenan da wannan alluna mai wa'azuzzuka da karantarwa a ciki da kuma attaura din gaba daya aka ce ya yo dakonsu yana dauke da su niki niki da kaya ya taho yana murna ubangijinsa ya bashi sako zai kawo mutanensa kawai ya zo ya tarar suna tabbatan dan maraki yace ya ajibtum amrun rabbikum har kun riga ubangijin ku umarnin da Allah zai muku din ku jira lokaci yayi bai ba kuna gaggawa kun kama shirka lish alqal alwa alqaha min shiddati alghadab saboda fushi ransa ya baci kun ga wannan yana nuna annabawa ba sa son shirka kenan ya jama'a ba sa son shirka dan mariki suke bautawa to ina masu bautar itace ina masu bautar rana ina masu bautar wata ina masu bautar dan adam mutum dan uwanka ka rinka masa bauta aka ce lokacin da ya zubar da allunan nan sai da suka kakkarye suka babballe wa akhadha bi ra'si akhi sai ya cafko kan dan uwansa harunan nan fa ya riko kan haruna ya hada da gemun sai ya jawo annan musa ransa ya baci yaya za ka bar mutane na suna shirka ku duba inda ake faɗa da shirka ko kuma yanzu mutanen mu ba sa so ambaci shirka saboda suna shirka hana ka bauta wa Allah sa kana bautar kabari kabari ka duguna kana roƙon kabari kana dawafi a gindin kabari wanda yake kwance ba a san ma me ake masa ba za ka faɗi mai kwanka kira Allah ka kika kira Allah ka kira wani Allah a sa ka kayan ka dabba ta ƙeya ƙeya a hana ka sallah ka je kai ka bi aljani kana shirka kana kafirci ka ci ɗan adam ka ci naman ɗan adam wani wai an bashi wani lakani bokan ya ce za ka samu abin da ke so amma sai ka haƙura da sallar la'asar ya ce la'asar kawai aka ce ya ce to na haƙura akwai mutumin da wallahi wallahi malam aka an shaida yaransa na kasuwa da iyalinsu gidan sun tabbatar sun shaida wallahi tallahi la'asar dai baya yin ta a duniya ba a taba gani ya sallar la'asar ba akwai wanda azhar da la'asar ne baya yi duk yanda za a bi zai sallah ba zai je kasuwa zai je harkar za a yi ta tafiya je sallah ba zai je ba la juma'a wala azhar wala al'asr ya je ya karbo lakani an ba shi lakani saboda aljani zai baka abu sai ya ce ka daina kaza shirka ya jama'a shirka shirka daman duk lokacin da aka raba mutane da tauhidi to ku sa ɗebi surkulle da masifa da tashin hankali da bala'i ya kama kan dan uwansa ya rike gemunsa ya jurruhu ilaihi yana ta jansa ya fa girme shi ba annabi haruna ya girma annabi musa da shekara uku yayansa ne shekara uku ya bashi ba ma sa'ansa ba ne kuma aka ce in ma farin jini ne ma a wannan lokacin a wurin banu isra'ila harunan ma ya mafi musa farin jini a wurin banu isra'il din me yasa aka ce a ɗabi'ar halitta annaba haruna sanyi ne da shi shi kuma musa nari ne zafi a nan musa akwai zafi zafi idan mai uzuri zafi saboda mutanen da ke fama da su ah almajiran fir'auna ne fa ya ɗebo ya dawo da su wajensa ba dole ya zafi ba to shi kuma musa yana da saukin sha'ani to za ga shi mutum mai ɗan saukin sha'ani ya fi farin jini amma an fita kashi akwai farin jini amma yayya gashi ake shi kuma mai zafi to zai faɗi gaskiya dai amma kuma ba a sansa to wannan yasa annabi haruna yake da kamar ko ka ce exposure ko ban san me zan ce ba karbuwa haka da, da, da wannan sosai a wajen mutane sama da shi annabi musa ya kama shi ya ja shi ya za ka basu ai ka san da nan musa ne bayan da za wannan samirin ya zo ya abin da zai yawon nan ai bai zai bari ba shikenan haruna a cikin saukin sa kanin sa ne fa bai ce ya za ka bai dauke shi ba misali ko qalab na umma sai shi ya kai cikin umma na kun gane ko yawa yace ya kai cikin umma na mana ya kai dan dan uwana dan wato wanda muke ciki guda mana yabna umma ne shine asalin karatun yace innal qauma istad'afuni waɗannan mutane naka sun raunana ni ne nayi nayi sun gajiyar da ni na gagara sun tabautan gunkin nan nayi nayi iya abu na taro sun kauce na taro sun kauce me zafi an fi tsoronsa me sanyi kuma daman an samu dama ne maƙetara ne ko ɗalibai ne a ɗakin jarabawa aka kawo musu malami mai sauki sai ga suna wallahi ba watsala kaza kaza ina ba ta ana fahimta ana murna wani aka turo mana ana ana abin nan saboda mai sanyi ne amma in mai tsanani ne ce wayyo yau zancen mu ya kare ke to shine ce istazafuni wa kadu yaqtulunani sun kusa su kashe ni saboda tsabar bakin ciki mana na shiga damuwa ni ma ina cikin matsala fala tushmit bi al'ada'a kada ka kunyatar da ni ka sa mun abokanan gaba su yi mun dariya ma'ana kada ka sa abokanan gaba su yi mana dariya ni da kai a matsayin yan uwa ka zo ka kama kaina ka rike gemu na zaka wujijjiga ni don Allah ka, ka fala tushmit bi al'ada wala taj'alni ma alqawmiz zalimina ma alqawmiz zalimina kada ka hada ni wato da mutane azzalumai wajen ganin kamar cewa ni ma na laifi ka sa ni layin mu ɗaya da su kenan to malam ya faru
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين
kaga dan kuma kenan cikin umma mala bayan ya gama masa wannan shikenan annabi Musa daga hannu yace qala yace ya ubangiji firli wa li akhi ka yafe min da ni da dan uwana Haruna ka yafe mana shi ka yafe masa ni ma ka yafe mun shi ma dan abin da ya dan zubar da allunan shi ma a yafe masa ko firli wa li akhi ina shi yayi rauni wajen bai yi inkari mai yawa ba wajen hana su bautar gunki ni kuma ni ma ka yafe mun yadda na yi masa hukunci mai tsanani na cafke shi na kama kansa na rike gemunsa da kuma fushin da na yi na jefar da alluna Allah ka yafe mu wa adkhilna fi rahmatika ka shigar da mu cikin rahamarka ya ubangiji wa anta arhamur rahimin kuma daman kai ne mafi rahamar masu jin kai ga baki daya to shine Allah da ƙarshe sai rufe yake cewa menene innal ladina takhadhu innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayati ad-dunya وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
innal ladina ittakhadhu al-ijla Allah ce waɗanda suka riki dan maraki a matsayin Allah abin bauta suka bar Ubangiji sai yanaluhum ghadabun min rabbihim da sannu fushin Ubangiji daga Allah din zai same su wa zilla za su haɗu da kaskanci da tozarta shine zilla fil hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya ga kuma kaskanci ga tozarta sun haɗu da shi shine mai da Allah ce uktulu anfusakum ku kashe kawo kanku ko yawa bayan su duk wani kafiri da ya riki wani abun bauta ba Allah ba ba wai sai dan maraki ba ko wani musulmi da ya zama mushriki da yake bauta wani ba Allah ba sai naluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya ba yanda za a yi mushriki ya samu daukaka wallahi wallahi sai ya tuzarta wa kadhalika najzil muftarin Allah ce kamar haka muke sakayya ga makaryata المفترين الكاذبين kenan haka zamu musu sakayya sakayya ƙaryar da suka yi mu tozarta su mu wulakanta su malamai suka ce kamar da Sufyan ibn Uyayna yace yace hada fi kulli mubtadi' duk wani dan bid'a shi ma layin sa kenan ila yawmil qiyamah hatta shi al qiyamah walladhina amilu sayyiati amma waɗanda suka aikata munanan ayyuka summa tabu min ba'daha sannan sai suka tuba bayan sun aikata wannan munanan ayyuka wa amanu suka yi imani inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim lalle Allah ubangijinka bayan wannan ayyuka munana da aka aikata to kuma mai gafara ne mai jin kai Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina neman a gaya mun falalar zikirin la ilaha illallah da subhanallah wa alhamdulillah akwai hadisi ingantacce akan sakamai da mamun nawawi ya faɗa ko ya ce la ilaha illallah yana cika mizani alhamdulillah yana cika tsakanin sammai da ƙasai ko suna cika tsakanin abin da ke tsakanin sammai da ƙasai wato ladansa bai lissafu ba kuma afdalu zikiri ne la ilaha illallah mafificin zikiri shine faɗin la ilaha illallah babba a cikin zikiri dan babu kalmar da ta fita ita ce kalimatu taqwa kalma ta taqwa so ana so kamar yadda maza Allah faɗa la yasalu la yazalu lisanuka ratban min zikrillah kada ka bar harshen harshen ka ya gushe face yana danye wajen ambaton Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gane da mu to ina jin ya dan shiga neman wata yarinya ne a unguwa ya haɗu da wasu turaku a hanya suna hana shi wai me hukuncin munafukan layi masu masu kawo sukar mutum idan ya zo neman mace ta aure a unguwarsu sai magana ta yi nisa sai su je su yi munafunci a hana mutum a fasa ba su kyauta ba ba su kyauta ba kai kuma da yake naci ne da kai dole sai ka nema ala'in naku ba sai ka tafi wani gari da ba a san ka ba ko ta unguwa da ba a san ka ba aka da zo ya rubuto takarda ya mun text ka yana ta bugo waya ya shiga tashin hankali da damuwa ni ban ga abin da mutum zai ta da hankalin kanshi ba wai yana neman yarinya ne yau wajen sau hudu wani yayanta ya hana abin sai an aika yayi zai tura iyayensa sai a ce a tsaya tukunna a dakata an sake turawa ya ce a dakata an sake turawa ya zama a dakata kullum a dakata shi abin ya rasa yadda zai malam na shiga cikin wani yanayi mara daɗi a taimaka min da addu'a ka duba dan Allah baka haƙura me zafi wani nisa'u siwa ha kafir mata ga su da yawa masha Allah tabarakallah na Allah ma suna nan da yawa fa so duk mai hankali malam kai ya matsantawa kansa akan wani abun da ba nasi ne zo yace sai kai ba ka dauki rayuwa mai sauki duk abin da ya zama bai zama maka dole ba ka kame da shi dole kai yanzu zaka zo kana rubutan wannan takarda a wajen karatu wai munafukan layi mu muka san wani munafukan layi tunda kai kai Allah ya jarbe ka wata kila ko baka da kirki ne a unguwar taku Allahu alamu sai ka koma ka je ka shiga bultu wata unguwar ka je su baka tunda yanzu mun yi wa'azin ma munafukan layin ba su zo bai Allah ya rangwanta mana kwamitin masallaci sun rubuta takarda cewa ai addu'a ta musamman ga wani bawan Allah ya ba da kuɗi wuri na dukan wuri naira dubu saba'in da biyar domin a ƙara cikatawa cikin kuɗin inji da ya gagara a saya a wannan masallaci yanzu dai kuɗi sun kai wajen dubu ɗari uku da ashirin da biyar ana na ana tokarawa ana tarawa muna fatan Allah ya ba da dacewa ina ji ana neman dubu ɗari hudu ne da wani abu ko eh to an kusa insha Allah za a siya bi ta'ala wahala ce ta yawa mutane ba su da kuɗi a hannunsu sai a ɗanyi musu uzuri mun san insha Allah mutane sa san alkhairi za su bayar Allah ya ba da ikon taimaka wanda kuma Allah ya masa rabo zai samu cikatan wannan lada sai ya zo idan cikata ya kawo insha Allah sauran kuɗin ma bai wuce kuɗin recharge card na watan ka ba wataƙila wannan bawan Allah yake cewa da Allah malam waɗannan salloli ne ake ɓoye karatunsa ake bayyanawa na nafila duk sallar da ake yin ta da rana in ta nafila ne ɓoye karatu ake duk sallar nafilar da ake da daddare bayyana karatu ake sai dai ka ga dama ta daren ma in ka dama ka iya boye karatun wanzu Allah ya faɗa wani hadisi mai yin karatu na sallah na nafila da wanda yake bayyana da yake da wanda yake boyewa kamar da in yi sadaka ne da wanda yake bayyanawa da wanda yake boyewa wani ya yi sadaka yana yi a fili ana gani wani kuma a boye yake ba a san yanayi ba to kun ga wanda yake a boyen ya dan fi kusa da ikhlasi ko da ke wancan mabar a ce yayi riya ba in dai ba an san riyan yake yi ba wai ana samun wata ɗabi'a mutane da yawa sai su haɗu suna yin sauka qur'ani saboda wata bukata wannan baya cikin aikin salafu salih magabata na kwarai kamar yadda yake faruwa a makarantun sakandare in za a zana waye ko ne ko ko SSE ko na makamancin wannan sai a rinka haɗuwa ana tarayya a ce za a yi sauka qur'ani tun da fa da suke makarantar ba san su yi saukan ƙur'anin ba ana zuwa masallaci MSS suna kiran lakca da wa'azi a zo a yi ba za a yi ba yanzu tun da za a zana jarabawa yanzu ne ƙur'ani yake da amfani bari a zo a haɗu a yi sauka to wannan duk baya cikin aikin salaf bid'a ne idan kuna so ku yi addu'a saboda ƙur'ani kowa ya je ya zabi izin da zai ya karanta a gida shi kadai ko a dakinsa shi kadai amma yanzu mu yi taro wannan waraka wannan waraka wannan a bashi izu wannan rabin izu wannan a bashi kaza wannan a bashi kaza wai a sauke Qur'ani a addu'a wannan ana yi dai dan yi mutane suna amma baya cikin abin da shari'a ta ce ayi kowa ya zauna ya yi shi shi kadai idan an yi kadai shi kenan ba laifi a masallaci a iya cewa ayi addu'a ana neman Allah ubangiji ya amsa addu'an nan yan makaranta za su yi jaraba Allah amsa musu wannan shine abin da aka yi sai an gama yin karatun Qur'anin ku lura da kyau in sun gama sauke Qur'anin sun yi jaraba sun gama sannan kuma a zo a yi fati ko ba haka ake ba to me amfanin Qur'ani da ku karanta a yi fati a haɗu da maza da mata a yi rawa a gwangwaje a sheƙi a ɗauki hoto a yi iskanci a rashin mutunci wata ma daga nan za a lalata budurcinta wani daga nan zai yi rijistar zina bai taɓa yi ba yanzu ya fara yi so ku ji tsoron Allah ku gyara halinku in kun ma yi fati a nan kun yi kaɗe-kaɗe kun yi raye-raye za ku zo jami'a ai for CME ma ta gagare ku jam ma ta gagare ku Allah kan ba a masa wannan ka tsallake na ai akwai wani gate din a gaba ko wani yaro yana karatu a wata makaranta a garin nan irin makarantun nan na arna na kuɗi private school masu tsada ya ce malam wallahi idan aka gama jarrabawa in aka zo za a yi irin facin nan na hutu malam har giya ake zuwa da shi giya wallahi a gurin facin har giya za a zo da shi kuma da sanin hukumar makarantar a zo da giya a zo da lemo a zo da wannan duk abin da ɗalibi yake so ya sha ya ce malam tsiraicin da mata suke ba a cewa komai ya ce wallahi daga wata daga ita sai fant haka za ta ɗauko yan riga wato riga irin rigar baccin nan haka yarinya buturwa za ta sako a shigo a yi rawa a yi abin nan haka yaron nan ya gaya mu yaron nan yana sahun gaba a sallah a masallaci amma babansa ya dauke shi ya kai shi wani makarantar don ya ci jarrabawa don ya iya turanci suna nan makarantun arna a garin nan da suke lalata tarbiyyar yaya ana ganin su ribibi ake ba a samun admission sai da kyar school fees din su ko mutum sai je biya wa ɗansa na shekara biyar ma akwai wanda yake biyan shekara uku in advance in kaga ana biya tam tam tam tam makarantun talakawa ne suna nan ba wai don wani abu don sira ba kuma wallahi tallahi mafi rinjayen cikin makarantun nan masu tsada jarrabawar ma ta wayek da ne kuma ba yi suke ba yi musu tsarge musu ita ake tas ba wanda bai sani ba arrangement ne kawai a allo za a zo a tsarge musu ita shi yasa sai ga yaro da yana dissension tara credit tara dissension bakwai an cinye tas ba a faduwa ko ina ne za a kai tarwa za a raka ta za a kai nawa akwai makarantun da mun sani invigilators din nawaye ko na ne koma Allah Allah suke a kai su invigilator wannan makarantar saboda kai kanka invigilator wato kafin a gama jaraba wannan sai kashin wuyan ka ya bata saboda alkawari ne duk ranar da zaka invigilator tukun za a kaji sai ka zubar ga kudin aljihu akai ka daki mai AC daga invigilator ya cire cire hula ce zauna nan bari mun gama za mu kawo maka ya je hula ya sha AC ya cika za kuma ga kudi a jibu duk aka ake a kasan nan ba abin da ba a sani ba ƴaƴan talakawa ne kurin ake matsanta musu a makarantu ana wani tsanantawa kara ci jaraba kara wani abu da ku gyara ku gyara magana ce guda ɗaya kurin cin jaraba ka kudin ka malam ba haka bane yawwa eh Allah shiga wata wala gaskiya ne wala Allah sa dai ba mu bugi garwa ba daidai ne yawwa malam ka san abubuwan naku ne ai ku ne damu masu dan kekewa yawon kuna duba wato ni abin da yake ban tausayi shine makarantun talakawa miskinai makarantun gwamnati yanda suke wahala ake tsanantawa tsananta musu akan harkar jarabawa ban cika tsananta ba a yi dukkan wato wato wato invigilated duk abin da za a yi amma ya adalci saboda mai dan wannan yana biyan kuɗin makaranta dubu ɗari biyar a can wannan yana biya naira dubu bakwai a can wannan yana biya kaza da sauransu sai a zo wannan a bashi yarwa a yanko masa ita ya ci a waya stars a waya za a yi solvent ɗin jarabawar gabaki ɗaya sai a sa question 1 to 10 question 1 to 10 sai a sa a b c d a b c d a b c d kawai cikawa za ka yi ka ci to gwanda gwanda ma yanzu malaman jami'a ne suke keke da keke ko ka ci wa ɗinka ko ka yi jam ɗin ka ci to su ma sai sun zo sun maka tasu ka zauna keke da keke wannan ita ce tashi hankali dam wannan first youth me din da ake ilimi dai ya zama abin da ya zama kawai Allah ya rangwanta mana idan kuna so qur'ani ya muku amfani kun yi addu'a ku bi Allah tun a junior secondary school to in kun yi addu'a sai Allah ya karba wai wannan bawa Allah yana cewa wai wai gaskiya ne wai duk wanda ya shiga wuta wai ba zai fita ba wai kuma wai magana da wai wasu malaman alu suna suke cewa wai in wani ya shiga wuta wai wai zai fito wai duk ƙarya ake yi ba daidai bane ba to wannan wani a a a sai dai ba kawarije kenan ko wani ba mutazile ko wani tantirin dan bid'a in an shiga wuta duk mutumin da yake kalmar shahada yake la ilaha illallah in ya shiga wuta zai fita mana ba zai tabbata a wuta ba haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ba ce wai duk wanda ya shiga wuta shine ba zai fita ba a'a ya tabbata a hadisi wata rana za a zo wutar ma wutar dai usad masu sabon Allah za a ji iska tana ta kada kofofin wutar jahannama giririm giririm sai a duba a gaba kowa duk an faffita an gama shekarun da za a yi Allah mai da mutane aljanna ba wanda suka saura sai kafirai da mushirkai wanda daman asalin su kafirai ne mushirkai ko wanda ya mutu musulmin da ya mutu yana mushirki dama amma in dai mutum musulmi ne yana sallah insha Allah in dai da imani mutu bai tabbata a wutar jahannama ba kwarai da gaske za a shiga tabbas shiga za a shiga amma akwai lokacin da za a zo a kwashe mutane ah ba ga hadisi ya zo ba waɗanda suke wutar jahannama idan aka fito da su aka kai su gidan aljanna kowane ɗan jahannama akwai jahannamiyu a goshinsa a rubuce jahannami kana shiga za su tsatsarge goshinka ɗan jahannama haka za a rubuta dan kar ma ka gudu ka tsallaka ka je wani wuri to idan Allah ya yi musu rangwamen nasa muna fatan in rangwanta mana duniya lahira idan ya fitar da su daga wuta aka sa su a aljanna to za su shiga cikin aljanna din amma duk inda suka je sai a gane wancan fa ya yi remedial kafin ya taho saboda ga alama goshinsa kuma ga bakin wutar jahannama bakin wuta ta kone ya an dawo da shi an kona shi an dawo da shi an kona da shi kuma an rubuta jahannamiyu dan jahannama sai su ce su ce ya ubangiji ka yi mana ni'ima ka ba mu gidan aljanna amma ga yan uwanmu nan suna mana gori suna cewa daga jahannama muka fito a taimaka a goge mana Allah zai ce mala'iku ku share wannan jahannama a gocin su sai a share shi kenan sai zama normal a ashe in an shiga jahannama ana fitowa kenan kaga wannan magana jahilci ce tsagwaranta wanda yake faɗin wannan magana gaskiya baya karatu ko kuma dai shedani ne mai zaman kansa kawai wannan ya ce akram kallawa ni ɗalibin ka ne na yi aiki shekaru da yawa na yi ritaya kuma gwamnati ta bada izini idan mutum ya yi ritaya a bashi hakinsa amma manyan mu sun rike mana kuɗin mu sun ƙi su bamu da haka don Allah malam ina neman addu'a daga bakinka da kuma yan uwa dalibai a taimaka mun da addu'a Allah fito mun da hakina to Allah fito maka da shi daman tsayar aikin gwamnati kenan sai ka gama musu bauta su kuma su zo su bautar da kai yasa kullum ake cewa mai aikin gwamnati ya rinka tunani duk wanda yake aikin gwamnati yake ji ya sake jikinsa cewa shi ya samu aiki wallahi malam suna nan suna lissafa maka shekarunka kullum ana ana rijin shekarar ritayar ka kai maza kai ritaya a kawo wani ya zo ya zauna a kujerar so wani tanadi kai wani tanadi kai wace gona ka nema wani jari ka samu sannan wani alheri ka shuka mutum nawa kai wa hanya suka samu aiki irin naka alal akalli ka dan samu na cefa ne bayan ka sauka ko ba gaba ne ba mutum nawa kai wa mutunci idan jami'an tsaro ne mutum nawa kai wa alfarma nawa ka taimakawa ba wai kame da cin hanci shine aikin ka ba kullun ka tsaya a titi duk mun gane ka duk naira ashirin din mu da hamsin din mu na unguwan nan wallahi duk ka karbe mana ita yalla bai mun riga mun gane ka yaya za in kai ritaya Allah ya maka albarka to kaga tsayar aikin kenan ai duk inda mutum ya je share shekara nan wani 35 ne ko ko 60 malam ya ce to shi ma ya mai addu'a wannan shi ma wannan shekarar shi ma ya kusa ya sauka in ji aka ramaka Allah babban liman to Allah ya saukar lafiya malam ku ai malam ku riga kun dafe na ku ba ku ne kasar ba malam to shi yasa kullum mutum idan zai aikin gwamnati kai ya dogara da aikin gwamnati wallahi ba abun dogaro bane wanda bai san aikin gwamnati bane yake sakin jikinsa da shi so dole mutum ya tunanin me zai kawai ka fara tunanin ya za ka yi kada frustration ya zo ya kama ka ka samu matsala a'a noma za ka yi a'a business za ka yi a'a sana'a za ka yi a'a ya za ka yi mutane nawa ka taimakawa amma mutum ya zo ya zauna saboda yana kan kujerar gwamnati yana cin mutuncin kowa ya zagi kowa ya tozatar da kowa ya wulakanta kowa ka zama principal ka taimaki kowa ba vice principal ka taimaki kowa ba ka zama chairman ka zama kantoma ka zama commissioner ka zama director ka zama menene in dan sanda ne ka zama officer ka yi DPO ka yi wane ne duk sun kai ka ka je banfai din an dawo an tura ka ka tafi ina ne ka je ina ka dawo duk za gama kai ritaya in soja ne ma ka je waye ka yi me duk inda zaka je ka je Abuja an baka kwangilan an yi me suna lissafa ma kai ritaya sai ka dawo gida kuma waɗannan mutanen da kasa ake ta kama ake ta duka waɗannan mutanen da ka zo kai ta yawo a cikinsu da bindiga ka harbi wanda za ka harba da waɗannan mutanen da ka je kai ta sharri kai ta cutar mutane yanzu irin wannan ɗan uwa da ɗan uwa da malam kabir gombe ji wancan satin can da ya wuce ya gaya mata abun bayan ciki jami'an tsaro cuta kama ba su ritayawa shi yasa ba wanda yake kaga ya wulakanta bayan ya ritaya irin jami'an tsaro soja ko ɗan sanda ko kwasan ko wani abu a tozarce ku yi haƙuri I'm sorry to say sai dai wallahi mai addini wanda ya wa kansa tsari abin tausayi saboda yawanci zaluncin da ake a cikin abin da za ku kyautata ku gyara sai Allah ya mutunta ku ka zo ka zama babban ma'aikaci babban jami'i amma kana bin makarantun firamare da sakandare kana so a baka security mai gadin kofa wallahi tallahi da ku kai ne ya labai kuna ta yawo da da da bindigogi a bayan mota yanzu ka yi ritaya kana so a baka mai gadi mai gadi fa gaba ɗaya rayuwarka kana ciwon wannan gadin hawan jini zai kama ka daga nan a ce zuciya tana ciwo daga nan a ce ka haɗu da ciwon kumburi daga nan daga nan daga nan daga nan sai ka je an tafi kabari shikenan kuma ita ma lissafi me yasa mutane ba sa yi wa kansu adalci ku taimaki al'umma ku wallahi ku yi wa kanku tanadi ku yi sana'a kuma noman nan a rinka yi muna da ƙauyuka a Kano din nan ga mutane ga daji a ƙauyukan nan ba a nomawa kowa ya shiga birni sai dai hawan mota mai tsada ya ci shinkafa da miya a bubbuge kaji a ji a yi noma a fita a rinka yin noma ga kiwo akwai daji a je a yi ta yankan gidan gona ana noma Allah a bi kogunan nan ga koguna muna da su duba je ka ga tiga din nan kwanan nan na je tiga gashi ruwa amma duba gefen kogin nan ba komai ga ruwa ruwan nan na tiga in aka noma shi ya isa ya ciyar da Najeriya wallahi amma malam ka je ka ga gindin kogin nan ba komai west ba shi ba shi ne wani wani wani dan uwa yake ga mu ya shigo da wani abokin business din sa dan China suka shigo da shi Najeriya ya dauke shi a mota suka bi jihohi suna zagayawa ha ana yawo da dan China a mota ya ga kogi ya ga ruwa kawai dan China ba ya fashe da kuka ba sai ya ce wa ga wetin ya ce me faru dan ce ne ya ce wallahi kudi nake gani kuma ba a ba ga kudi ya ce bai taba ganin kasar da take da arziki jama'a cikin ta ba san arzikin ba irin Najeriya ya ce ga ruwa ga daji ya ce wani dajin haka kawai za ga ruwa a kwance iya ganin ka ciyawa ta yi kore shar amma ba a noma yace su a China fa saboda rashin gurin ma akan kogin ake yi shimfiɗa a shimfiɗa kamar tabarma wani wani technology ne zo su yi shimfiɗa kamar a kai za a yi noma ya tsiro ƙasan ruwa ne su tsiro su girba abin da za su girba koyaushe suna noma amma mu gashi ga ƙasar ga kogunan ga ruwan nan ga menene amma babu fikirar babu muna nan muna zaune yunwa tana kashe mu wai yanzu dan Najeriya yunwa ta kashe shi dan Najeriya yana da daji dajin da ya fi mu yawa dan Najeriya yana da ruwa ruwan nan ya fi mu yawa in babu ruwa a Kano mu tafi Adama mana babu ruwa ne ya je ce akwai ruwa Allah ya fi mana wannan dan uwa ne ya ce assalamu alaikum malam ya gida ya ɗalibai Allah ya yarda da kai Allah ya sa albarka ya dai addu'a dai ta alkhairi ya ce malam zan fara kasuwanci a taimaka min da addu'a Allah ya haɗa ni da kwastomomi na gari ya bani sa'a ka rinka sha ya baku ko ya bamu ku rinka haɗa lamiri da Allah ya ce zai fara sana'an nan yana neman ku taimaka mai da addu'a matsayin ku na 'yan uwansa kuma yana addu'a ga duk malaman sunna Allah ya ba su kariya ya ba su nisan kwana ya kara musu tsaro ta musamman Allah ya taimake shi akan kasuwancinsa da duk wanda yake da niyya da wanda ma ba shi da shi yake da sana'a ko aiki Allah ya taimake mu gaba daya ya rufa mana asiri ya ba mu ikon bauta masa tambaya ta karshe wannan bawan Allah ya ce cewa akramakallah yace ni ban san malam Ja'far ba sai da aka kashe shi yace kuma bayan an kashe shi na fara sauraron karatunsa har na fahimci sunna ta dalilin sauraron karatunsa sosai yace kuma har yanzu ina ina kanta yace yanzu Allah ya azurta ni da ɗan namiji yau kwanansa bakwai amma na sa masa suna Ja'far eh Allahu akbar yace dan Allah malam ina so a yi masa addu'a Allah ya raya shi isa ya kai ko ya fi malam jafar din ya amfanar da al'ummar musulmi gaba daya so muna fatan Allah ya taimaka kuma ba wai sa wa da jafar ba ba shine yawa dan ka sa wa ɗanka malam jafar baka baka gyara aqidar ka ba baka gyara tasa aqidar ba ba inda za shi ka sa shi ka sa masa malam jafar ka sa masa sunan annabi muhammad ka sa masa sunan kowa in baka yi mai tarbiyya ba inda za shi ka sa masa suna ka sa shi a makaranta ko ba ka bane ba idan kana so ka zama wani to sai ka yi aiki irin na wani sai ka tambaya shi malam jafar lokacin da yake tarihi yake karatunsa ya aiki wace irin wahala ce bai sha ba a garin nan yana ba mu labari mu da shi yake gaya mana yana cewa ya sha wahala karatu a garin nan wahala wannan masallacin triumph nan da kuke gani wannan triumph an san triumph aiko yawwa ga dai malam abdullahi gashi shi ne ya kamata ya bada cikakken labari su suka assasa shi shi ne limami ya ce haka yake tashi a ɗakinsa yana gefen hanyar nan ya ce wallahi idan an yi ruwan sama baya a tsaye yake kwanciya saboda ɗakinsa kawai directly ruwan kwatar unguwar yake shiga haka ne malam malam jafar ɗauki gani a nan kusa da time kana tsallaka abin nan bakin titi nan ɗakin sa yake in dai an yi ruwan sama da damana to a tsaye yake kwana ya ce sai dai insha Allah ta'ala in asuba ita ya tafi masallaci ya je ya sallah ya karantar da mutane ya yi qur'ani tun yana yaro shabab ɗinsa dama yake karantarwa qur'ani dai kama sha Allah daman da shi ya shahara tun farko amma fa ya sha wahala ya ce mana akwai lokacin da wallahi saboda tsabar talauci a garin nan hula yake ɗinkawa hula wannan hular zan na buka haka zai ɗauka yana ɗinka ɗinka an ta ita ya sayar da ita ya samu abin da zai ci ya ce har yanzu ya san waɗanda ke kai musu hular ya sayar ya yi wanki da guga wanki da guga ya yi nan ya samu abin da zai ci abin da zai sha riga sai ya raka rasa rigar da zai sa in sallah ta yi babu kwakwar da bai ci wata wahala ƙasan nan ko jihohin da bai shiga ba neman karatun ƙura'an Allah yawa da shi kaga ya sha wahala so wani yana so ya ce wai ya zama man jafar bai yi karatu ba bai wahala ba mu yanzu islamiyyar mata gagara islamiyya fa da fanka fa islamiyya mai fanka ko ba ka bane ba ita ma ta gagara wahala goma da ɗari a fada a tashi a fada a tashi abokanansa suna nan ai wanda suka yi gwagwarmayar tare da shi ya kira sallah a masallacin nan nan tare da wa'azin izala da ake yawo mai jan baki ne shi arama ne sai an zo jan bakin daga baya ne ya fara yin fassara ma kwarai da gaske nan gwale yayi da kafa tun daga tirayen yake takowa ya zo na makarantar gwale jatc gwale daga nan tirayen din yakan taka da kafa ya ji har masallaci aminu din aje a yi karatu a yi wa'azi a dawo da kafa ga markaz na yan masar din nan wannan markazi na yan masar ya taimaka ma jafar sosai shi ma wajen karatu amma yanzu da yawa cikin ɗaliban ilimi ba san ma me markaz ba ba san shi ba ba a ma zuwa eh kwarai da gaske kwarai kwa kwarai kwa so ya sha wahala iya wahala yana ba da labari iya wahala yaushe ma mal jafar ya fara jin daɗi ne malam yaushe ne ne bayan ya dawo madina ne yayi ko kafin ya tafi madina ba na mantawa muna ɗalibai sosai ƙanana ƙanana ma lokacin yana madina muna zuwa gidan mal abdullahi pakistan a nan lokacin yana gadon kaya da da malam kabir gombe muna tafiya biyu ke daga gadon ɗaya mu tafi biyu ke wannan masallacin biyu kyan muna hadda ta ƙur'ani muna zama a nan akwai malam abbas yana da wata halka ta ƙur'ani bayan magariba duk wanda ya masallacin biyu ke ana zama ana musaffa a wurin haka to ya dawo ya dawo daga madina yana ɗalibi a lokacin an zo an haɗu sauran ɗalibai lokacin ma da yawa mutane ma ba san shi ba to sai bayan ya dawo daga madina ne ma ka fara aka yi da'awar sosai da kamun ya tafi madina ana tawazuka na izala sosai dama sosai da sauransu amma ganiyar da'awar sosai bayan ya dawo daga madina ne ya zo dan uwa da cijan arziki alhaji yusuf abdullahi yusuf fantiya da cijan sunna kenan wanda har yanzu ba a samu da cijo na sunna a garin nan da ya taimaki ahalus sunna irin alhaji yusuf abdullahi ba alhaji yusuf abdullahi kofar wambai shi ya fidda mu daga kurkuku kwarai da gaske aka wahala eh kwarai an kakkama koma da Allahu akbar wala kuwa ka gani dai ga dai malam abdullahi nan sau da yawa an je sel gashi nan liman a yi sharri yan ɗariƙa yan bid'a su sharri a zo a kama mutane a kai su sel a ɗaure alhaji yusuf shi zai sa kuɗi a je a fito da yan uwa shi ya kawo malam abubakar gume garin nan mutanen garin nan suka jefi malam abubakar mahmud gume a mota aka jefe shi a kofar wambai ya ce ba komai ya ce ya yafe ya ce kuma sunna za ta kafu a kofar wambai kuma gashi nan ta kafu lokacin da alhaji yusuf abdullahi ya zo zai bar kofar wambai kuka aka yi ta yi gashi nan da cidan arziki duk manyan manyan wuraren nan na sunna duk da hannunsa shi yayi ma su ga dankayen nan su masallaci almuntada su alfurqan eh duka yana nan za ka iya kwatanta ladan da wannan dattijan arzikin zai samu yan suna har yanzu fa har yanzu in gaya maka wato kullum yana nan yana zaune yana jin wa'azuka masu zafi zafin ma yake so shi an yi furfura yan gwagwarmaya yan dauki ba daɗi to irin wannan dattawan su muke da bukata wanda za su share wa sunan hawaye da kuɗin su da damar da suka samu so suna cikin gaskiya da suka taimaka wa da'awar so duk wani malami ina gaya muku in kun ji tarihinsa wallahi tallahi za ku ga irin wahalar da ya sha kar ku ɗauka haka yuyu da kuke jin kumfa kumfan nan ku ɗauka wai haka kawai aka tashi a sama an wahala fa an wahala ba karamar wahala ba ba karamar wahala ba kunan gidan kai nan da ake akwai lokacin da aka zo ana wani maulidi a garin nan aka yi ta yawo aka yi har masallacin Usman bin Affan sai da aka zo aka ta jifa masallacin nan ba na manta lokacin mun bar masallaci ba da insha Iman Jabir bai dawo ba ni na masa waya nake cewa malaka ka dawo gida jifa jifa an zo za a wuce ana ta jifa masallacin ana waya amma yanzu wani ya sai zo ya jefe mu ana wani to ko giyar wake mutum ya sha ya isa ya zo ya ce zai je to hankali hankali so ina ba da shawara dan uwana ba kai kaɗai ba wasu suna sa wa ƴaƴansu sunan malamai ya mutum ya baɗansa ko islamiyya bai kashe ba bai zai yiwu ba a je makaranta kuma ba wai ka ce ka sa wa ɗanka suna wani wani kai kuma me kai kai ma kai ma a rinka ganin ka a gaba gaba ba cewa kai kuma sai ya zama malami ba amma dai alƙalli mutum ya kore wa kansa jahilci ina fata ana fahimta to muna fatan Allah ya datar da mu akwai yan hizba mata da muka nema da za su taimaka mana wajen gudanar da karatu a na kuskure kun tutuba har shi Allah ya mana rangwame subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum